ولا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yanzu yammaci ne na talata wanda ya daidai da biyu ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da bakwai ga watan Jun. shekara ta dubu biyu da sha shida wannan shine kasad na ɗari da casa'in da hudu daga cikin jeren giyar kasusuwa na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta tamu ta darul hadithi salafiya makarantar da babban malaminmu a sheikh abu abdurrahman al-albani allah ya gafarta mishi ya assasa ta don kira zuwa ga addinin Allah maɗaukakin sarki makarantar da ke number 4 madarkaci road a nan gaskiya layout a zaria a jihar kaduna a najeriya karatun da malam albani wata ke da alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoji muna addu'a ta musamman Allah maɗaukakin sarki ka yafe mishi Allah ka gafarta mishi ka kai haske kabarin shi Allah ka yafe mishi kusakuran shi shi da matar shi Ummu Abdul Barri da ɗan shi Abdullahi muna addu'a ta musamman waɗannan makarantu da ya bari da ɗalibai da ‘ya'ya Allah maɗaukakin sarki ka sanya musu albarka har yanzu ba mu gushe ba muna karatu a cikin sura ta uku daga jerin surori na Alƙur'ani. suratu Ali Imran surar da ta sauka bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina surar da muka ji cewa farkonta ta sauka ne mana ayoyinta tun daga farko har zuwa kusan ayoyi na tamanin da wani abu sun sauka ne a sakamakon wasu daga cikin kiristoci wato wafdu najran wasu jama'a wasu tawaga ta kiristocin kasar ko garin najran suka yi tafiyayya suka baro garinsu na najran suka iso madina suka kawo wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ziyara don tattaunawa da shi game da al'amarin da ya shafi annabi Isa da abin da ya shafi mahaifiyar shi da littafin da Allah maɗaukakin sarki ya saukar mishi injila garin Najirana kamar yadda muka sha ambatawa gari ne da ke kudancin ƙasar Saudiya ta yanzu wanda a wancan lokaci waɗannan kiristoci sun bar wuraren da suke da zama suka dawo waɗannan wurare saboda sun karanta a cikin littattafansu cewa annabin ƙarke zai tashi a wani gari wanda yake da yawan wato asalin dabinai wannan tasa suka tashi daga inda suke suka dawo garin wato asalin da jiran da sauran waɗannan gurare wanda yake ɓangare ne na madina suna fatan wannan annabi na ƙarke ya zama daga cikinsu ne to amma ƙaddara ta riga fata su yahudu wato su kiristoci fatansu shine annabin ƙarke ya tashi a cikinsu to amma allah maɗaukakin sarki sai ya ƙaddari annabin ƙarke zai tashi ne a cikin wata ƙabila ummiya allati la taqra wa la taktub sune kabilun larabawa annan Allah madaukakin sarki ya nufi tayar da annabin karke shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan ta kai ga ahlul kitabi hassada da kin jini da nunkufurci da kiyayyar wannan manzo sai ta kama su dan menene Allah zai aiko annabin ƙarke ba a cikinsu ba, wannan ta sa sai suka kafirce, sai suka ƙin imani, wannan ta kai su ga wato asalin ƙasƙanci da wato wulaƙancin da dama tuntuni annabinsu, annabi Dawud, Allah maɗaukakin sarki ya tsine musu a harshen shi. Waɗannan ayoyi da muka karanta a jiya idan ba mu manta ba, tun daga kan aya ta hamsin da hudu faɗin Allah maɗaukakin sarki wa makaru wa makar Allah wallahu khairul makirin har zuwa kan aya ta hamsin da biyar faɗin Allah da ya ce إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون da aya ta hamsin da shida faɗin Allah da ya ce fa'amman lazina kafaru fa'u'azzibuhum azaban shadidan fi duniya wal'akhira wa ma lahum min nasirin وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين أجي منكرا تواتنا آيوي من فسراسو من بياني daidai gwargwado bayani da ke da alaka da su sai dai ajiya mun ɗauko bayani game da abin da ya shafi wannan lafazi da Allah maɗaukakin sarki ya ambata a cikin wannan aya a inda Allah ya ce iz qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai menene ma'anan mutawaffika mun bayyana cewa wannan lafazi yakan zo a cikin alkur'ani da sunna da ɗayan ma'anoni guda uku ma'ana ta farko at-tawaffi yakan zo da ma'ana ta al-maut wato mutuwa haka lafazin tawaffi yakan zo da ma'ana ta an-nawm barci haka yakan zo da ma'ana ta cika abu ko kuma wato ɗaukar abu ma'ana alƙabdu wal istifa waɗannan ma'anoni guda uku dukkansu alƙur'ani da sunna ya zo da su game da ma'ana ta lafazi na attawaffi mun tafi kai tsaye zuwa ga bayani game da haƙiƙanin wace fassara ta fi dacewa da wannan gaba a cikin wannan aya don ta dace da maqam matsayi na annabi isa da matsayi na aqidar ahlus sunna wacce aka nakalto ta daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wacce annabi ya mutu ya bar su akan ta sahabbai suka karantar da tabi'ai tabi'ai suka karantar da tabi'ut tabi'ina manya-manyan malaman musulunci suka nakalce ta a cikin littattafansu kabiran an kabirin alimin an alimin suka rubuce ta suka dawwane ta ga musulmi wace fassara ta fi dacewa shin a fassara inni mutawaffika at-tawaffi bi ma'anar maut kamar yadda aka nakalto daga wasu daga cikin sahabbai ko kuwa a'a a fassara lafazin mutawaffika da ma'anata wato asalin saka mishi barci wato mutawaffika munimuka ko mun fahimta jama'a ko kuwa a'a mu fassara lafazin mutawaffika da ma'anata wato qabiduka Allah shine mai dauke ka ya raba ka da ƙasa ya kange ka daga makircin yahudu da nasara wato yahudu na kada su kashe ka su hallaka ka ya dauke ka ya tafi da kai sama gurin shi mun yi alkawali a jiya cewa za mu ɗauko wannan littafi littafin at-tarjihu bis sunna inda al-mufassirina jam'an wa dirasatan ta'lif الدكتور ناصر ابن محمد ابن صالح الصائغ الدكتور ناصر ابن محمد ابن صالح الصائغ ga wannan littafi jama'a daga cikin shi zamu karanto insha Allahu ta'ala maganganu da aka nakalto daga malaman tafsiri tun daga sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka bi bayan su da kyautatawa da malaman da suka rubuce-rubuce a cikin tafsiri wasu maganganu suka yi game da ma'anar wannan aya wannan gaba sannan wace fassara ce ta fi daidai zan karanto daga shafi na wato 334 matsala ta 37 a inda malam ya ce ma'anar wafa fi ƙaulihi ta'ala إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي إنا فاتن ينقوى suna rike da photostat ɗin wannan wato abu da zamu karanta zamu karanta a hankali zamu yi istikhrajul fawaid kuma zamu ji maganganu da malamai suka yi game da hakikanin wannan lafazi fassara shi fassara wacce take ta daidai Allah maɗaukakin sarki ka datar da mu. Malam ya ce ma'anar wafa fi ƙaunihi ta'ala, if ƙala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Ma'ana ta lafazin alwafa a cikin faɗin Allah maɗaukakin sarki da ya ce, if ƙala Allah ya Isa ka ambata wa al'ummarka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a sa'ad da Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ya Isa, ya kai Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Menene ma'anar wannan lafazi na mutawaffika? Ali Imran, aya ta hamsin da biyar, malamin ya ce, Ikhtalafa ahlut ta'wil. في معنى الوفاة التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية ما لمن تفسيري maganganun su sun sha bamban game da bayyana ma'anar wafa wacce Allah maɗaukakin sarki ya ambata a cikin wannan aya mutawaffika ina ma'anar lafazi na alwafa malaman tafsiri maganganun su sun sha bamban a inda malam ya ambaci magana ya ambata magana ta farko alqaulul awwal magana ta farko wasu malamai suka ce annaha wafatu naumin wafatu naumin wato ma'anar mutawaffika zan ɗauki ranka ɗaukar rai amma a cikin barci wa kana ma'anar kalami ala mazhabihim ma'anar wannan lafazi a bisa mazhabar waɗanda suka tafi akan wannan fassara ta fassara ma'anar wafatu da annawum fassarar kalmar za ta zama kenan inni muni muka ni ne zan saka maka barci wa rafi'uka fi naumika kuma na ɗaukake ka ya zuwa gare ni a cikin wannan barci wannan fassara malam ya ce wa huwa qaulur rabi' ita ce maganar ɗaya daga cikin tabi'ai ar-rabi' ibnu anasin ka je ka karanta al-Imam tabari a cikin tafsirin shi juz'i na biyar shafi na ɗari hudu da arba'in da bakwai min tariqi Abi Ja'far ta hanyar wani da ake kira da Abu Ja'far anhu ay anir Rabi wato daga shi Rabi'u din kun ji magana ta farko jama'a al-qawl thani magana ta biyu suka ce anna ma'ana al-wafa ma'anar abinda ake nufi da al-wafa shine al-qabdu ɗaukewa kama yuqal kamar yadda ake cewa tawaffaitu min fulanin mali alaihi na karba daga wani na da nake da shi a hannun shi ma'ana na karbi na ɗauki na dukiyata da ke hannun wani tawaffaitu kaga ai qababtu din kenan bi ma'ana qababtuhu wastawfaituhu qalu waɗannan malamai waɗanda suka fassara ma'ana ta mutawaffika bi ma'ana alqabd wal istifa suka ce fa ma'ana qawluhu kenan sai ya zama ma'anar faɗin Allah madaukakin sarki da Allah ya ce inni mutawaffika wa rafi'uka ilai ay qabiduka min al-ardi hayyan ila jiwari ni ne zan ɗauke ka daga ƙasa a raye ba tare da an ɗauki ranka ba a farke ba a barci ba shine hayyan ɗin an fahimta ila jiwari ya zuwa gare ni in ji Allah wa a zan karɓe ka zan ɗauke ka ila ma indi wato zuwa ga waɗanda ke gare ni na haɗa ka da su mala'iku kenan na ɗauke ka na haɗa ka da su bighairi mautin ba tare da an ɗauki ranka ba ba tare da mutuwa ba wa rafi'uka min bainil mushrikin zan ɗauke ka daga tsakankanin mushrikai wa ahlil kufri bik da waɗanda suka kafirce maka wannan fassara maganan nan ta biyu wa huwa qawlu matarun warraq ita ce maganar matar alwarraq ka je ka duba tarihin shiga shi a ƙasa malam ya ambata wal hasan sannan wannan magana ce da aka nakalto ta ga imamul hasan al-basri da ibn jurayjin wa ka'b al-ahbar wa muhammad ibn ja'far ibn zubair wa ibn zaidin waɗannan malamai gaba ɗai an nakalci wannan fassara daga gare su kaga matsarunil warraq ga tarihin shi nan ka je ka karanta maganar da aka nakalce ta daga gare shi al-imamu ibn jarir ne tabari ya fitar da ita a juz'i na biyar shafi na ɗari hudu da arba'in da takwas haka al-imamu ibn abi hatim a juz'i na biyu na tafsirin shi shafi na ɗari biyu da casa'in da shida tahqiqin doktor hikmat bashir haka al-imamu abu nu'aymin al-asfahani a cikin littafin shi al-hilya a juz'i na shida shafi na ɗari da talatin daidai ya fitar da wannan asari ta hanyar zimra ibn rabi'a an ibn shawzab anhu sa'annan asari na biyu da aka fitar aka ruwaita daga alhassan al'imamu abdulrazzaq as-san'ani ya fitar da shi a cikin kitabul musannaf a juz'i na farko shafi na ɗari da ashirin da biyu wa min tariqihi at-tabari ta hanyar alimamu abdurrazzaq as-san'ani tabari ya ruwaici wannan asari a juz'i na biyar na tafsirin shi a shafi na ɗari hudu da arba'in da takwas da ibnu abi hatim a cikin tafsirin shi juz'i na biyu shafi na ɗari shida da sittin da ɗaya an ma'amarin daga alimamu ma'amar anhu daga alhassan al-basri wa akhrajahu wa ibnu abi at-tabari wa ibnu abi hatim min tariqi abbad anhu haka limamu tabari da shi da ibnu abi hatim sun ƙara ruwaitar wannan hadisi daga ta wata hanya ta abbadu madadin ma'amar a can anhu daga shi alhassan al-basri to sanan haka hanyar al-imamu ibnu jaririn tabari al-imamu tabari ya ruwaice ta wato ibnu jurejin al-imamu tabari ya ruwaice ta a juz'i na biyar shafi na ɗari hudu da arba'in da tara من طريق حجاج عنه وأخرجه ابن أبي حاتم ابن أبي حاتم يا فتر دونا أثري أجزء نبي شافي نتري شدد ستين دبيو من طريق ابن ثور تهنير الإمام ابن ثور عنه دقا ابن جريج تسانا أثر كعب الأحباري الإمام الطبري رويتيش أجزء نبي شافي نتري دا أربعين دترة من طريق معاوية بن صالح عنه haka asarin Muhammad ibn Ja'far ibn Zubairi al-Imam ibn Jarir ya ruwaice shi a cikin juz'i na biyar shafi na 449 min tariq ibn Ishaq anhu haka ibn Zaid al-Imam tabari shi ya fitar da asarin shi a juz'i na biyar a shafi na 449 min tariq ibn wahab ta hanyar abdullahi dan wahab anhu daga shi muhammad ibn zaidin din jama'a kun ji magana ta biyu game da ma'anata inni mutawaffika ai qabiduka ilayya hayyan min ghairi mautin ila jiwari القول الثالث magana ta uku daga cikin maganganu da aka nakalta daga malaman tafsiri game da ma'ana ta mutawaffika annaha wafatu maut annaha wafatu maut wato wafa anan ya zo ne da ma'ana ta al-maut wato mutuwa wa huwa qawlu ibn abbas wannan magana ce da aka nakalto ta daga sahabi abdullahi dan abbas wa wahabin sannan wannan magana ce da aka ɗauko ta daga wahab ibn munabbihin al-yamani wato ɗaya daga cikin tabi'ai kenan wahab dan munabbih riwayar abdullahi dan abbasin al-imam at-tabari ya ruwaice ta a cikin tafsiri a juz'i na biyar a shafi na 450 da al-imam ibn abi hatim a juz'i na biyu a shafi na 469 da ɗaya من طريق علي ابن أبي طلحة تحنجر تابعي علي بن أبي طلحة عنه دق عبد الله بن عباس وذكره ابن كثير هكا الإمام ابن كثير الدمشقي يا رويت ولا أثري ويا أنبتشي الجزء نبي أشافي أربعين دبقوي من هذا الطريق تونا هنيتا علي ابن أبي طلحة عنه ay an ibn abbasin sannan asali na wato asalin biyar wanda aka ruwaito ko lamba ta biyar wanda aka ruwaito daga wahabu dan munabbihin al-imamu ibnu jaririn ya ruwaice shi a juz'i na biyar shafi na 450 da al-imamu ibnu abi hatim a juz'i na biyu shafi na 661 min tariqi muhammad ibn ishaq ta hanyar muhammadu dan ishaq Muhammadu ɗan Ishaq shi ya ce ya ruwaito, amma la yattahimu anhu daga wani wanda bai tuhumar shi. Wannan kai tsaye, wannan isnadin kana kallo, to za ka fahimci cewa isnadi ne da ya tashi aiki. Ka faɗi sunan shi mana, Muhammad ɗan Ishaq, ka faɗi sunan wannan da baka tuhumar shi, da ka ce malla tattahimu wacce baka wanda baka tuhuma dan ta yiwu kai ne baka tuhumar shi amma malaman hadisi bai ketare komar su ba ma'ana sun kamo shi ina fata an gane don haka wannan ibahami ba a karbe kamar yadda yake tabbataccen abu a ilimi na hadisi cewa dukkanin ibahami in har ba na sahabi bane to ba a karbe idan sahabi ne aka yi ibhamin shi kamar ka ce an rajulin sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam kaga sahabin annabi ne ko to wannan riwayar a iya karba daidai ce malace wa zakara ibn kathirin haka al-imam ibn kathirin ad-dimashqi ya ambaci wannan asari a juz'i na biyu shafi na 47 min hadha at-tariq ta wannan hanya wa awradahu aidan an ishaq ibn bishr an idrisa anhu jama'a kun ji magana ta biyu game da fassarar inni mutawaffika ai wafatu mautin kenan a bisa wannan fassara da Allah ya ce if qala Allah ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilai inni mutawaffika ai ni ne mai daukar ranka ai inni mumituka kamar yadda muka gabatar waɗan waiwai wata matsala can ƙasa kaɗan jama'a mu ɗan bai wa ɗaliban ilimi wata fa'ida wacce tana da matuƙar muhimmanci asarin can da aka ruwaito daga tabi'i ali ibn abi talha daga sahabi abdullahi dan abbas sanannen abu ne a wurin malaman tarihi wannan tabi'i mai suna ali ibn abi talha lam yalqab na abbasin lam yalqab na abbasin bai haɗu da ibnu abbas ba tambaya anan ita ce kai rawa hadha al-athar an ibn abbas ya aka yi ruwaici asalin daga sahabi abdullahi dan abbas tare da bai haɗu da abdullahi dan abbas ba tare da cewa ɗaya ne daga cikin tabi'ai malamai sai suka ce ali ibn abi talha riwayar shi zuwa ga abdullahi dan abbasin riwaya ce da akwai wasifa wani tsaka-tsakiya tsakanin shi da abdullahi dan abbas amma malaman tafsiri suka gano cewa wannan wasifar wannan da ke tsakanin ali ibn abi talha da abdullahi dan abbasin wato tabi'i ne mujahid ibn jabar haka suka gano wanda mujahid ibn jabar yana ɗaya daga cikin shahararrun almajiran abdullahi dan abbas da wannan dalili malamai suka ce riwayar ali ibn abi talha riwayatun munqati'atun amma al-hafiz ibn hajar al-asqalani a cikin littafin shi al-ujabu fi bayan al-asbab yace da yake an gano wasitar da ke tsakanin ali ibnu abi talha da abdullahi dan abbas ya ce wannan isqat din ba zai cutar da ingancin riwayoyin shi ba ko mun fahimta da kyau jama'a urifatil wasita ina fata mun fahimta ka je ka karanta tarihin wannan ali ibnu abi talha a cikin littafin siyar na al-hafiz zahabi da ka karanta wannan mas'ala a cikin littafin taqribut tahdhib da littafin tahdhibut tahdhib da littafin al'ujabu fi bayanin asbab na alhafiz ibn hajarin al'afkalani Allah maɗaukacin sarki ka gafarta mushi jama'a kun ji fa'ida ko? e a atayina kumuhu e mun ba ku fa'idar bigduni iwadin ina fata mun fahimta yawwa alƙaunin rabe magana ta hudu game da fassara inni mutawaffika qalu waɗannan malamai ashabu hadha alqawli suka ce ma'ana zalik ma'anar wannan kalma ai iz qala Allah ya Isa ka ambata musu sa'ad da Allah ta'ala yace ya Isa inni rafi'uka ilai ni zan ɗaukake ka ya zuwa gare ni wa mutahhiruka min alladhina kafaru kuma ni zan tsarkake ka daga abinda kafirai suka jefe ka da shi wa mutawaffika ba'da inzali iyyaka ila dunya kuma ni zan dauki ranka bayan na saukar da kai wato ya zuwa ga duniya a ƙarken zamani kenan wannan fassara ta hudu kamar yadda malamai suka ce qalu hadha min al muqaddam alladhi ma'anahu at ta'khir wal mu'akhkhar alladhi ma'anahu at taqdim suka ce ai wannan ayar na daga cikin ayoyi waɗanda suke wato an gabatar da abin da haƙiƙa kamata ya a jinkirtar da shi sannan an jinkirtar da abin da a haƙiƙa kamata ya yi a gabatar da shi ma'ana inni mutawaffika to shine a ƙarke asali inni rafi'uka ilayya ni zan ɗaukake ka ya zuwa gare ni an gane? wa mutawaffika sannan ni zan ɗauki rayuwarka bayan na sauko da kai ya zuwa ga wannan duniya a ƙarken zamani bayan ka cinye shekarun da Allah ya ƙaddara maka to sai ya ɗauki rayuwarka kuma mun fahimta da kyau jama'a wannan fassara wa huwa qawlu qatada fassara ce da aka naƙalto ta daga malam qatada ibnu di'amata saddusi الإمام ابن أبي حاتم الرازي رويشيتا أتكين للتفسير شي الجزء نبي شافي ندري شدة دا ستين دا من طريق سعيد بن بشير تحنير سعيد بن بشير عنه أي عن قتادة ونسبه إليه ابن كثير هكا الإمام ابن كثير ya danganta wannan magana zuwa ga katada a juz'i na biyu shafi na 47 wal qawlu zakarahu at-tabari bila azwin al'imamu tabari ya ambaci wannan magana ba tare da ya danganta ta ga wani ba waƙalar zajjaj al'imamu zajjaj ya faɗi fi ma'anil ƙur'an a cikin littafin shi ma'anil ƙur'an juz'i na farko shafi na ɗari hudu da ashirin daidai ya ce huwa kaulun nuha wannan ita ce magana ta mafi yawancin malaman nahau ma'ana malaman nahau mafi yawanci sun tafi ga cewa wannan ayar a cikinta akwai at-taqdimu da at-ta'khir wanda sananne ne a cikin ilimi na lugha da ilimi na larabci malam ya ce wanzur ka je ka duba al-kirmani a cikin juz'i na farko littafin shi kenan a shafi na 259 wa ma'anil qur'an da littafin ma'anil qur'ani na al-imam al-farra a juz'i na farko a shafi na 219 daidai jama'a kun ji maganganu guda hudu da malamai suka yi game da ma'anar inni mutawaffika cikin waɗannan maganganu wace magana ce tafi kusa da daidai ko kuwa dukkanin maganganun daidai ne ko kuwa a'a akwai wacce take daidai ko kuwa akwai waɗanda maganganun da suke daidai waɗanda sauran ba daidai ba ne shin duka daidai ne ko duka ɗaya ce daidai ko biyu ce daidai shine malam ya ce at-tarjihu bis sunnah eh shine asalin muhalli shahid din littafin kenan dan dama unwanin littafin shine at-tarjihu bis sunna me ma ake nufi da at-tarjihu bis sunna jama'a yanzu kun ga aya ce amma akai maganganu hudu akan tafsirinta wani tafsiri ne yafi zama daidai wani tafsiri ne sunna ta rinjayar da daidai din shi akan sauran shine ma'anan at-tarjihu bis sunna ko mun fahimta da kyau jama'a to ku kiyaye magana da ne muku ajiye cewa ma'anar at-tawaffi yana zuwa a cikin alqur'ani da sunna nace ba a lugal arabiya ba don kuskure ne kana neman fassarar ma'anar wata aya ko wata kalma ka tafi cikin qawamisil lugha ka shiga cikin dictionaries na larabci wannan kuskure ne za ka ɓata ba daidai ba ne ba a neman tafsirin alkur'ani a cikin kamus na larabci kun kiyaye da kyau jama'a kamus na larabci ana gano ma'anoni ne na larabci alfaf na larabci a cikinsu amma alkur'ani tare da cewa da larabci ya sauka amma ya zo da wasu kalmomi ma'anoninsu ƙari ne akan ma'ana ta larabci kenan idan ka taƙaitu da kamus game da gano fassarar wata aya to za ka ɓata don haka malamai ko kuma waɗanda suke masana ne harshen larabci su yi haƙuri su daina kutse game da abin da ya shafi fassara alƙur'ani da tafsirin alƙur'ani da bayyana ma'ana ta alƙur'ani bi mujarradin lugha wannan ɓata ne kuskure ne ba daidai ba ne don naji wani daga cikin masana harshen larabci malami ne yake cewa ai shi idan ya tashi azumi ya zo to kawai in ya samu mushafin alkur'ani sai ya je ya nemo kawamis da haka sai ya kewaye shi da su ya je ya nemo fairuz abadi ya nemo asasul balaga na zamakshari bai ma san da ya je ya ɗauko ba ma'ana kamus kawai yake tattarawa duk kalmar da ya gani ya kasa gane ma'anarta a ƙur'ani sai ya tafi yana buɗe ƙamus yana nemo ma'anarta jama'a za a bata wallahi kuskure ne ba daidai ba ne alƙur'ani ba a yi mishi haka jama'a ko mun fahimta da kyau jama'a Allah maɗaukakin sarki ka kiyaye don haka lallai kamar yadda na faɗi tawaffi a cikin alƙur'ani da sunna ga ma'anonin da yake zuwa a ciki mun gabatar to amma waɗannan fassarori guda hudu wacce ce daidai wacce fassara ce sunna ta goyi bayanta wacce fassara ce afahu in an kwatanta da sauran fassarorin malam yace at-tarjihu bis sunna ikhtara at-tabari anna ma'ana qawlihi ta'ala inni mutawaffika أي قابضك من الأرض ورافعك إليه الإمام الطبري يا زابي يا زابي يظن أن معنى قوله تعالى ما أنرفض ألا مدوك كنسركي إني متوفيك الإمام الطبري سي زابي wannan lafazi fassaran shi ya zan qabiduka min al-ardi ni zan dauke ka daga cikin ƙasa wa rafi'uka ilayya kuma na daukake ka ya zuwa gare ni wa zalika al-imam at-tabari ya zabi wannan fassara ce an gane li wujudi dalili min as-sunnati sahiha saboda dalili ingantacce tabbatacce a cikin sunna ingantatta ala anna isa alaihi salam akan cewa annabi isa amincin Allah su tabbata gare shi yanzilu fi akhiriz zaman zai sauka karken zamani fa yaqtulu dajjal zai kashe dujal thumma yamkufu fil ardi mudda sannan ya zauna a cikin ƙasa adadin wani lokaci thumma yamutu daga nan sai ya mutu fa yusalli alaihi almuslimuna musulmi su yi mishi sallah wa yadfinunahu su binne shi su kai shi makabarta su binne shi aga kenan Allah ya ɗauke shi ba tare da mutuwa ba a mutuwar Isa za ta zo ƙarken zamani ko mun fahimta jama'a malam yace ya kulu rahimahullah eh ka ji jawabin al-Imam tabari Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi yace wa aula hadhihi al-aqwal bi sihhati indana قول من قال معنى ذلك إني قابضك من الأرض ورافعك إليه لتواتر الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ينزل عيسى ابن مريم فيقتل الدجال ثم يمكث في الأرض مدة ذكرها اختلفت الرواية في مبلغها ثم يموت فيصلي عليه المسلمون wa yadfinunahu jama'a kun ji wannan magana da al-Imam tabari yace wa aula hadhihi al-aqwal bi sihha indana magana da tafi dacewa da daidai a wurin mu ma'ana ijtihadi ne wannan na al-Imam tabari ba'da sabri aqwalil ulama'i don idan ka dauki littafin Ibn Jaririn tafsirin Ibn Jaririn wato tafsiri ne da aka rubuta shi a tsari na at-tafsiru bil ma'thur ko at-tafsiru bil riwaya ko at-tafsiru bin naqal dukkan ayar da ya kawo sai ya ce ga ma'anarta ga ma'anarta ga ma'anarta sai ya ce fi ma haddathani fulanun qala akhbarana fulan qala akhbarana fulan sai ya tike in akwai hadisi marfu'i daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai ya kawo idan babu marfu'i sai ya kawo mauqufi daga sahabbai idan babu ya kawo daga tabi'ai sai ce fassara ta farko kenan sai ce wasu kuwa suka ce ma'anar wannan aya kaza ne da kaza da kaza sai ce fi ma haddathani fulanun qala akhbarani fulan qala haddathana fulan an fulanin sai ya kawo asarin a bisa fassara ta biyu in akwai marfu'in hadisi daga annabi ya kawo idan babu ya kawo mauqufi daga sahabi idan babu ya kawo maqtu'i daga tabi'i ko daga wani cikin manya-manyan malamai al'ulama'ul mu'tabirina ko mun fahimta da kyau jama'a idan ya gama kawo maganganun game da fassarar kalma ko aya bayan ya kawo maganganun da dalilan to sai kuma ya tafi fayartaki ila tarjih sai ya tafi zuwa ga karkatar da ɗayar maganar akan sauran da dalilai na ilimi ina fata da ma mun fahimta shine cewa aula hadhihi al-aqwali bi sihhati indana maganar da tafi dacewa da daidai a wurin mu qawlu man qala maganar mai magana da ya fassara ta ita ayar yace ma'ana zalika inni qabiduka min al-ardi ni zan dauke ka daga cikin ƙasa wa rafi'uka ilayya na daukake ka ya zuwa gare ni malam yace na zabi wannan fasara ta da wato da tafi zama daidai na karkata zuwa gare ta ne litawaturil akhbari an rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama saboda an samo hadisai mutawatirai ma'ana hadisan da sun fi ƙarfin a iya ƙididdige su daga fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annahu qal annabi ya ce yanzilu isa ibn maryama annabi isa dan maryamu zai sauka a ƙarshen zamani fa yaqtulu dajjal zai kashe dujal thumma yamkufu fil ardi sana annabi isa zai tabbata zai zauna a cikin duniya a cikin ƙasa bayan Allah ya dawo da shi malam sai marmaza ya ce muddatan wani lokaci zakaraha eh annabi ya ambaci wannan lokaci sai dai ikhtalafatir riwayatu fi mablaghiha riwayoyi sun yi sabani game da adadin lokaci kwana nawa shekaru nawa annabi Isa zai a duniya bayan ya dawo annabi ya ce summa ya mutu daga nan annabi Isa sai ya mutu fa yusalli alaihi almuslimuna musulmi sai su yi mishi sallah wa yadfinunahu sannan sai su wato asalin binne shi su yi mishi sallar gawa su yi mishi jinaza sannan sai su birne shi kun ga summa ya mutu kenan ashe ɗauke shi da aka yi bai mutu ba ba kashe shi aka yi ba mutuwa ɗaya zai yi a ƙarshen zamani kenan ɗauke shi da Allah ya yi bai mutu ba ba sai da ya mutu Allah ya ɗauke shi ba a adaren shi ba a barci ba a afarke Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukake Isa ya zuwa gare shi ثم ساق بسنده, بسنده حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال دغنا ابن جرير sai ya ci gaba da kwararo hadisi da cikakken isnadin shi daga sahabi Abu Huraira Allah madaukakin sarki ya ƙara yarda a gare sa qala Abu Huraira yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yaqulu naji annabin Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi yana cewa la yuhbitanna Allahu Isa ibn Maryam hakika Allah maɗaukakin sarki zai saukar da annabi Isa ɗan Maryam shi ne ma'anan ihibati ɗin layuhu bifanna Allah zai sauko da annabi Isa ɗan Maryam ba haka Allah ya ce ba a haƙin Adamu da Hawwa'u ihibita qala habita min hajami'a ihbitu misran fa inna lakum ma sa'altum ga banu Isra'ila to layuhu bi fannallahu Isa ibn Maryam Allah zai saukar da Isa dan Maryamu Allah zai saukar da shi hakaman ai hala kaunihi hakaman yana mai hukunci a tsakanin musulmi da abin da ya sauka na alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adilan yana mai adalci wa imaman kuma yana jagora shugaba muqsitan mai tsayuwa da gaskiya da adalci yaksiru salib zai karya cross eh zai karya cross yaksiru salib cross da christians suke bautawa zai karya shi wa yaqtulul khinzir kuma zai kashe alade da su suke ci suka halatta wa kansu wa yad'ul jizya kuma zai sauke jizya wa yufidul malu hatta la yajida man ya'khudhuhu dukiya za ta yawaita jama'a eh Allah zai yalwata dukiya za ta kai za ka ɗebi dukiya ka ba wani ka ne mana ka yawo ko ina ba za ka samu wanda zai karɓe ta ba saboda kowa na da ita ko mun fahimta jama'a ina daga cikin alamomi na tashin alkiyama wanda har a cikin wani hadisi annabi ya ce yana daga cikin alamatu min alamati ashirati sa'a ɗayanku za a yalwata mishi dukiya ma'ana dukiya za ta yalwata har ɗayanku ya ɗebi zakka ya yi ta yawo ba zai samu fala ya ji duman ya ba zai samu wanda zai karbi wannan dukiya ba har ya tadda wani ya ce wani ga zakka sai ce kash daji ya ka zo da na karba ko kun fahimta jama'a wannan duka alama ce daga cikin alamatu قيام الساعة ولا يسلكن الروحاء كما للي النبي عيسى zai bi wata hanya da ake kira da rauha zai bi wannan hanyar hajjan yana mai harama da aikin hajji au mu'tamiran ko kuma umra aula yusanniyan bihima jami'an ko kuma ya ɗauki haramar aikin hajji da umra a tare wato tamattu'i kenan ko kuma kairani ina fata da ma mun fahimta ga wannan hadisi yana ƙara tabbatar da cewa annabi isa zai dawo a ƙarken zamani wannan hadisi kamar yadda kuka ji akhrajahu muslimun fi sahihihi kitabul hajji babu ihlalin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa hadihi muslim ya fitar da hadisin a cikin kitabul hajj a cikin sahih muslim a babin da ke bayani game da wato ihlali da annabiyai wato daga murya ko niyyar aikin hajji da annabiyai da kuma bayani game da hadaya ko shiriyar manzon Allah a lambar hadisi a cikin muslim lamba ta 1252 wa bi nahwihi akhrajahu al-bukhari fi sahihihi kitabu ahadith al-anbiya babu nuzul isa ibn maryama alayhi salam haka al-imam al-bukhari ya fitar da kwatankwacin wannan hadisi ko makamancin shi a cikin al-jami'u sahih a ƙarƙashin kitabu ahadith al-anbiya wata matattara ce bukhari ya ware don ya yi bayanin hadisan da suka zo da labaran annabawa a ƙarƙashin babin da ke bayani game da nuzulu isa ibn maryam alaihi salam saukar annabi isa ɗan maryam amincin allah maɗaukakin sarki ya tabbata a gare shi a lambar hadisi na dubu uku da ɗari hudu da arba'in da takwas الإمام الطبري يتي وحديث أبي هريرة معنا ثم ساق بسنده حديث أبي هريرة شكتي وحديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي يتي الأنبياء إخوة لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد سؤال نباوة إن أباني كتنا ده حديث جيه annabawa ‘yan uba ne, shi ne ikhwatul li'allatin ‘yan uba, gashi a ƙasa malam ya ce, ibnu Hajarin, al'imamu Ibn Hajar ya faɗi fil fatihi a cikin fatuhul bari, juz'i na shida, a shafi na ɗari hudu da tamanin da tara, ya ce wal'allat bi fatihil muhumala kaima. wannan ainun allikafa almuhumala wofantacciya eh an gane jama'a eh wacce aka wofantar da ita ba a yi mata digo ba kenan shine muhumala din ai abdara'ir wato waɗanda suke wato waɗanda suka fito daga tsatso guda ai wa asluhu anna man tazawwaja imra'atan asalin ma'anar wannan kalmar ita ce dukkan mutumin da ya auri wata mace thumma tazawwaja ukhra sai ya auri wata daban ka annahu alla minha kamar wato asalin ya ya, asalin yanke daga waccan ma'ana wato wanda wato kamar kaga yana da mata biyu kowace tana wato da ɗa wacce shi shi aka haifa ma an fahimta jama'a malam yace wal alalu abin da ake nufi da al'alal a shurbu ba da shurbi shi ne ka sha ka kuma sha ka ƙara shi ne al'alal ina fata mun fahimta aiko alfazazi haka ya faɗi a ishirini ya ku yu'allu bihi muzka na tiflan wayun halu ko e tun yana ƙarami buffan shi ke tasa shi a gaba idza qahatu idan suka rasa ruwa sai a tasa shi a gaba a je a roki Allah kuma sai Allah ya shayar da ruwa eh manzon Allah kenan sallallahu alaihi wa sallam al-hafiz yace wa auladul Allah abinda ake nufi da auladul Allah yan uba al-ikhwatu min al-abi yan uba waɗanda suka hada uba daya wa ummahatuhum shatta amma kowanne na da nashi wato asalin uwar kun dai fahimci hadisin jama'a al'ambiya'u ikhwatul li'allatin annabi ya fassara ya ce ummahatuhum shatta ummahatuhum shatta uwayensu daban-daban ne wa dinuhum wahid amma addininsu guda ne annabi ya ce wa ana aulan nasi bi isa ibn maryam ni na fi dacewa ni na fi cancanta da isa ɗan maryamu ma'anar wannan shine saboda kamar yadda annabi ya faɗi lam yakun baini wa bainahu nabiyyun babu wani annabi tsakani na da shi wa innahu khalifati ala ummati shi isa shi zai zama mayona a cikin al'ummata bayan na rasu kaga zai dawo kenan wa innahu nazilun kuma shi zai sauka a ƙarshen zamani fa idza ra'aytumuhu fa'rifuhu idan kuka ganshi ku gane shi fa innahu rajulun marbu'ul khalq mutum ne da yake tsaka tsakiya madaidaicin wato yana tare da madaidaiciyar halitta ila al-humrati wal bayad eh tsakanin ja da fari ma'ana ba ja ne fau haka ba ba kuma fari ne ba gaba ɗaya wato bainal humrati wal bayan saffu sha'ar gashin shi ya zubo har kafaɗar shi ka anna sha'arahu ya katuru kai ka ce gashin shi wato zuba yake wa illam yusibhu balalun ko da ruwa bai sauka a kai ba baina mumassaratain zai sauka yana sanye da wasu tufafi waɗanda suke an rina su da wato rini na wato, wato launi na za'afaran idan ya sauka ya dukku saliba zai karya cross wa yaqtulul khinzira zai kashe alade wa yufidul malu kuma dukiya za ta yadu kowa zai zama dukiya ta zama muwaffaratan wato zai zama an samu dukiya kenan ko wa yuqatilun nasa alal islam annabi isa zai yaƙi mutane akan lallai sai sun shiga musulunci hatta yuhlika Allah fi zamanihi milala kullaha har sai Allah madaukakin sarki ya hallaka duk wata kungiya duk wani addini gaba daya in ba musulunci ba wa yuhlika Allah fi zamanihi masiha dalalatil kazzab dajjal a zamanin shi Allah madaukakin sarki zai hallaka wannan almasih me yawace duniya masihu balala wannan batacce alkazzabar dajjal makaryaci da zai wa kanshi da'awa ta uluhiyya da rububiyya annabi isa zai kashe shi wata ka'ufil ardil amana aminci da tsaro zai bayyana zai tabbata a cikin duniya eh hatta tarta al-usudu ma'al ibil har sai ya zama zakoki zaki jama'a za su rika kiwo tare da raƙuma ga raƙuma ga zaki kaga ƙarshen tsaro kenan shine wataqul amanatu fil ardi ku kun fahimta jama'a wan namiru ma'al bakar kuraye za su rika kiwo tare da shanu wadhi'abu ma'al ghanam kerkeci za su rika kiwo tare da ƙananan bisashe wa tal'abul ghilmanu bil hayyat yara za su rika wasa da manya-manyan macizai la yadurru ba'dhum ba'dha sashen su ba zai cutar da sashe ba kaga karken aminci kenan duka wannan na nuna maka alamomi ne na kusantowar alkiyama ko mun fahimta da kyau jama'a fa yathbutu fil ardi 40 sana annabi Isa zai tabbata a cikin duniya kwanaki arba'in a afuwan shekaru arba'in arba'in na sana sun mayu tawaffa daga nan sai a ɗauki ran shi yutawaffa sai a ɗauki ran shi kun ga a ƙarken zamani wa yusalli alaihi muslimuna alai musulmi su mishi sallar gawa wa yadfinunahu musulmi sai su birne shi wannan hadisi da limamu ibnu jariri ne tabari ya ambata a ƙoƙarin karkata zuwa ga fassarar da take daidai game da lafazin Allah da ya ce inni mutawaffika ay qabiduka min al-ardi hayyan ila jiwari hadisi ne ingantacce a ƙasa malam yace akhrajahu ibn abi shayba fi musannafi wa at-tayalisi fi musnadi wa ahmad fi musnadi wa abu daud fi sunani kitabul malahim babu khuruj ad-dajjal وإسحاق ابن راوية في مسنده وابن حبان في صحيحه والحاكم أبو عبد الله في مستدركه من طريق قتادة عن عبد الرحمن بن آدم عن أبي هريرة به أي بهذا الحديث وأن حديثي malin ya ce wa sahahahul albani fi silsilati sahiha aga magana ta kare kenan ko eh malamai sun yi magana to magana ta kare albani ya inganta hadisin a cikin silsilatul ahadithi sahiha a juz'i na biyar a shafi na 214 lambar hadisi shine rakam na 2182 wannan hadisi ingantacce ne jama'a malam yace sun maƙala daga nan sai ibnu jaririn yace wa ma'lumun annahu sanannen abu ne annahu law kana qad amatahu Allah azza wa jal da Allah ya ɗauki ran annabi Isa an gane lam yakun billazi yumituhu mitatan ukhra ba zai yiwu kenan Allah ya ƙara mushi wata mutuwa ta daban a ƙarken zamani ba kun fahimta da kyau jama'a idan ka ce inni mutawaffika lallai ni ne mai ɗaukar ranka ma'ana mumituka ni na ɗauki rayuwarka sannan na ɗaukake ka ya zuwa gare ni kuma gashi hadisi ya tabbata ƙarken zamani Allah zai ɗauki ran annabi Isa jama'a mutuwa nawa kenan biyu ibnu jarir ya ce kenan lam yakun billazi yumituhu maitatan ukhra ba zai yiwu Allah ya ƙara mishi da wata mutuwa daban ba fa yajma'u alaihi maitataini kenan sai zan Allah ya hada mishi mutuwa biyu kaga in kai wannan fasarar to ba daidai bace yace li anna Allah azza wa jal innama akhbara ibadahu annahu yakhluquhum ai Allah ta'ala ya ba bayin shi labari ne cewa shi ne zai halitta su thumma yumituhum sannan ya kashe su thumma yuhyihim sannan sai raya su kama qala jalla sana'u kamar yadda Allah wanda ambatan shi ya ɗaukaka yace Allahu alladhi khalaqakum Allah shine wanda ya halitta ku thumma razaqakum sannan ya azurta ku thumma yumitukum sannan ya kashe ku ya ɗauki rayuwarku summa yuhyikum summa yuhyikum sannan sai ya wato asalin raya ku rayarwa ta tashin alqiyama hal min shuraka'ikum man yaf'alu min zalikum min shay shin ga kalubale ko akwai wani daga cikin waɗannan da kuke bautawa koma bayan Allah man yaf'alu zalikum wanda ke iya aikata haka ya halitta ya azurta ta ya kashe ta ya raya ta shin akwai wani daga cikin waɗanda kuke bautawa kuma bayan Allah da ka iya yin haka amsa ita ce babu Allah sai ya tsarkake kanshi yace subhanahu wa ta'ala amma yushrikuna tsarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah daga abin da mushrikai suke hada Allah da shi na bautawa wani wannan magana tana na a cikin tafsirin Tabari a juz'i na biyar a shafi na ɗari hudu da hamsin da ɗaya malamin ya ce yanzu kun ji ikhtiyar na ibnu jaririn tabari wani dalili ta sa ya zaɓi wannan fassara jama'a ita ce a sunna ko sunna ce ta sa ya zaɓi wannan fassara amma malam sai ce واختار ابن كثير قول من قال إن المراد بالوفاة هنا النوم don amana ce ta ilimi idan kana tattauna mas'ala idan ka zaɓi wata to ka kawo ɗayar ko baka yadda da ita ba don ka nuna kuskurenta da hujjoji na ilimi ina fata mun fahimta wannan shine adalci na ilimi kaji ikhtiyar wato fassarar da ibnu jaririn ya zaɓa to kuma malam sai ya baka bayani da jawabi game da zaɓi da ibnu kafir yayi game da fassara ta inni mutawaffik a sa'ad da ya tafi akan cewa ma'anar attawaffi a cikin wannan ayar shine annaumu wato barci kenan inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya mutawaffika ay munimuka kenan sai da Allah ya saka wa annabi Isa barci sannan ya ɗaukake shi ya zuwa gare shi malam yace yaqulu rahimahullah ibnu kathirin kaji abin da yake faɗi Allah ya gafarta mishi ya ce wa kalal aksaruna mafi yawancin malaman tafsiri suka ce almuradu bil wafati ha hunan nau abinda ake nufi da alwafatu a nan a nan shi ne barci kuma gane ورجح ذلك بعدد من الآيات التي تدل على تسمية الموت بالنوم sai ya karkata zuwa ga wannan fassara ya kafa hujja da ayoyin da suke nuni akan cewa wato kiran mutuwa da barci wa bi annan nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kana yaqulu idza qama min an-nawm ya kafa hujja da cewa ai annabi ya kasance yana cewa idan ya tashi daga bacci alhamdulillahi alladhi ahya ba'dama amatana wa ilaihi nushur kun ga amatana mautun naumi kenan mutuwar bacci ko mun fahimta jama'a malai ce ka je ka duba ibnu kasirin juz'i na biyu a shafi na ɗari hudu shafi na arba'in da bakwai kun ji ikhtiyar na ibnu jariri ne tabari da kuma ikhtiyar na ibnu kasir ad-dimashqi jama'a mu ya haƙuri wannan shine manhajinmu wani zai ce to ai mun fahimci ayar algafata mala a ci gaba da fassara ayoyin gaba mana a manhajinmu ne gurin tafsirin alkur'ani wato ba tafsiri kadai muke ba ba fassara aya kadai muke ba karantar da tafsirin alkur'ani muke karantarwa muke ina fata an fahimta kun ji ikhtiyar na ibnu jaririn sannan kun ji zaɓi na ibnu kasirin cikin waɗannan ikhtiyar ɗin guda biyu ayyuhuma yurajjahu alal akhar wanne za a karkata zuwa gare shi akan ɗayan wanne za a aji malam a shafi na ɗari uku da talatin da takwas ya ce dirasatu tarjih bar ai maka darasi ai maka filla-filla a darasci kowane zaɓi daga cikin zaɓin waɗannan malamai malam ya ce allazi ya li abin da ya bayyana gare ni wallahu a'lam amma Allah shi ke da cikakken ilimi anna tarjiha tabari rahimahullahu bis sunna ala anna al murad bil wafat al qabd wal istifa tarjihun sahihun karkatar da imam ibn jarir ne tabari yayi karkatarwar da yayi wato da sunna akan cewa ma'anata al wafatu shine al qabd dauke isa da Allah yayi ba tare da mutuwa ba ko barci tarjihun sahihun eh shine karkatar da hujja maganar da tafi karfi da inganci ta fuskar dalilai wa zalika li tazahuri al-akhbari bi annahu alayhi salam hayyun wa annahu yanzilu fi akhir az-zaman wannan ya tabbata ne saboda bayyanar hadisai da ke bayyana cewa annabi Isa amincin Allah su tabbata a gare shi hayyun rayayye ne bai mutu ba kuma ba a ɗauki ran shi ba wa annahu yanzilu fi akhiri zaman kuma zai sauka a ƙarken zamani don babu wani nasu ƙarara da ya bayyana cewa an ɗauki ran annabi Isa ko mun fahimta jama'a babu hatta a isra'i da mi'raji da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi yace na ga annabi isa fa ra'aytu ibnai khala sai na ga ƴan ƴan uwa ma'ana annabi isa da annabi yahaya ba ni iya tunawa a sama ta biyu ne ko sama ta uku kamar yadda riwayoyin suka bayyana annabi yace sai na haɗu da ibnai khala kina annabi isa hayyun ne rayayye ne bai mutu ba wa annahu yanzilu fi akhir zamani kuma zai sauka a ƙarshen zamani fa ta'ayyana tafsiru qawlihi ta'ala kenan wannan sai ya ayyanu ya zama tilas a tirsasu zuwa ga fassara fadin Allah ta'ala inni mutawaffika lallai ni ne me ɗauke ka wa rafi'uka ilai dole a fassara wannan ayar da cewa ay qabiduka min al-ardi hayyan ila jiwari ni zan dauke ka daga ƙasa da ranka ba tare da ka mutu ba a farke ba a cikin barci ba ila jiwari ya zuwa gare ni sama wa akhudhuka ila ma indi bighairi mautin sannan zan ɗaukake ka ya zuwa gare ni ba tare da mutuwa ba wa rafi'uka ni zan ɗaukake ka na ɗauke ka min bainul mushriki na a tsakankanin mushrikai wa ahlul kufri bik da waɗanda suka kafirce maka daga cikin waɗannan yahudawa kenan dole a tafi zuwa ga fassara wannan gaba a cikin wannan ayar da wannan fassara tunda ya tabbata annabi isa rayayye ne bai mutu ba kuma zai ga wato asalin sauka a ƙarshen zamani kun ji tarjihin da malam yayi so yana daga cikin wato haƙi na ilimi jama'a dukkan maganar da ka karkata gare ta da dalilanka to sai ka ba da amsar ɗayar maganar da dalilanta kun fahimta jama'a yanzu dalilan ibn kasirin dimashqi cewa alwafatu huna bi ma'anan naum kenan sai an waiwayi waɗannan dalilan an ba da amsarsu ya katabi haza albahasul ilmi inda bincike ne na ilimi yana hukunta haka jama'a to shine malam ya waiwayi waɗannan dalilai na ibn kasirin da sauran malamai da suka tafi majrahu ya ce wa amma ma warada amma riwayar da ta zo min fariƙi Ali ibn Abi Talha an ibn Abbas radiyallahu anhu annahu qal riwayar da ta so da ta zo daga Ali dan Abi Talha daga sahabi Abdullahi dan Abbas Allah ya dada yarda gare sa cewa ibn Abbas ya ce fi ma'ana inni mutawaffika inni mumituka cewa ibnu abbasin ya fassara mumituka mutawaffika da ma'ana mumituka zan ɗauki ranka malam ya ce fa'innahu yuridu bi zalika wafata isa alaihi salami fi akhiri zamani yana nufin mutuwar annabi isa a ƙarshen zamani ai alwafatul mafkura fil hadisi wannan rasuwa mutuwa ta annabi isa da aka ambata ta a cikin hadisi da ya ce fumma yutawaffa daga nan sai ya rasu kenan tafsirin ibnu abbasin daidai ne amma yana nufin mutuwar annabi isa a ƙarshen zamani ba kafin a ɗauke shi ya zuwa sama ba jama mun fahimta malam ya ce bi dalili riwayatul ukhra min tariqi dhahak أنه قال في الآية يعني رافعك ثم متوفيك في آخر الزمان saboda an samu wata riwaya ta hanyar wani tabi'i mai suna Abdahak ibn Muzahim yace game da wannan ayar cewa ai rafi'uka ni zan ɗaukake ka thumma mutawaffika fi akhiriz zaman daga nan sai ɗauki ranka a ƙarshen zamani malice wa mimma ya'dhidu صحة القول أن المراد بالوفاة هنا القبض والاستيفاء أولا yana daga cikin dalilan da ke ƙarfafa ingancin fassara cewa wafatu a cikin wannan ayar shine alqabdu ɗauke isa walistifa da cika ajalin shi malam yace waɗannan dalilai masu zuwa awwalan dalili na farko malam yace qauluhu ta'ala fadin Allah da yace falamma tawaffaitani a sa'ad da ka ɗauke ni, ka ɗauke ni kunta, Allah ka kasance anta kai ne arraqiba alaihim, kai ne mai kula da abin da bayinka suke aikatawa. Kaga tawaffaitani ai qababtani li'annahum innama baddalu ba'da raf'ihi la ba'da mautihi allati lam yahnu waqtuha. kun fahimta da kyau jama wato falamma tawaffaita ni a sa'ad da ka ɗauke ni ya zuwa sama kaga ba a sa'ad da ka ɗauki rayuwata ba ka kashe na ka ɗauke ni ya zuwa sama ko kun gane jama dan Allah madaukakin sarki ne cewa in qala Allah ya Isa ibn Maryama a anta qulta lin-nas ittakhidhuni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به an i'budu Allah rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta anta raqiba alaihim wa anta ala kulli shay'in shahid annabi Isa yana mai bada hanzari yana cewa ma qultu lahum ban ce da su wani abu ba illa ma amartani bihi ya Allah sai abin da ka umarce ni da na bayyana musu shine an ibudullaha rabbi wa rabbakum ku bauta wa Allah ubangiji na kuma ubangijinku kamar yadda yace inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu inna allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu an ibudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim shahidan ya Allah ni na kasance mai shaida ne a kansu ma dumtu fihim a sa'ad da nake cikinsu ai muddata iqami bainahum a sa'ad da nake cikinsu kafin ka ɗauke ni ya zuwa sama ya Allah ni mai shaida ne a kansu don na san abin da suka aikata amma falamma tawaffaita ni ya Allah a sa'ad da ka ɗauke ni kaga kababta ni kenan tawaffaita ni ba ka kashe ni ba ka babta ni a sa'ad da ka ɗauke ni ya zuwa gare ka kunta an raqiba alaihim ya Allah kai ne mai kula kai ne mai shaida akan ayyukansu mala ya ce kaga wannan na nuni akan tawaffaita ni ay qababta ni li'annahum saboda su mutanen annabi Isa innama baddalu sun sauya addinin da annabi isa ya zo da shi ne ba a da raf'ihi bayan an ɗauke isa ya zuwa sama wurin Allah la ba a da mautihillati lam yahnu waqtuha ba wai sun sauya ne bayan mutuwar isa da lokacin mutuwar tashi ma bai yi ba ai isa bai sauka ba balle ya mutu balle a ce ai sun sauya bayan mutuwar shi a sun sauya ne kafin ɗauke shi zuwa sama ba bayan mutuwar shi da zai dawo ƙarshen zamani ba kun fahimci dalili na farko jama'a dalili na biyu malam yace annahu law urida bit tawaffil mautu da mutuwa ake nufi da at-tawaffi al-mautul ma'hud mutuwar da aka saba da ita wane ya mutu an gane malam yace lakana isa alaihi salamu fi zalika kasa'iril mu'minin da isa ya zama kamar sauran yadda mumine suke za a gagawarsu ko ba haka ba jama'a za a binde su ko ba haka ba ne za a yi musu sallah da sauran wasu abubuwa makamantan waɗannan kenan idan ka ce mutuwa annabi isa ya yi sannan allah ya ɗauke shi sai mu tambaye ka ina kabarin shi yake da sauran waɗannan tambayoyin fa innahu ta'ala ya qabidu arwahahum Allah yakan ɗauki ran muminai wa ya ariju biha ila sama ya ɗaukaki waɗannan rayuka na muminai bayan an ɗauke su an raba su da gangar jiki ya zuwa sama idan wannan ne kake nufi malaice fa'ulima kenan sai a san allai safi zalika khasiyatan lahu wannan ai shi ma sai zama isa ba shi da wani bambanci da sauran muminai kenan kun fahimta da kyau muminai idan suka rasu ba rayukansu sama ake yi da su ba to idan ka ce annabi isa shi ma haka ne sai mu ce to me ya bambanta isa da sauran muminai kenan kenan sai zama babu wata daraja babu wani fifiko tsakanin shi da su in ka faɗa haka to kayi kuskure salisan dalili na uku wa minha law kana qad faraqat ruhuhu jasaduhu da ran annabi isa ya rabu da jikin shi lakana badanuhu fil ardi da gangar jikin ya wanzu a cikin ƙasa ka badini sa'iril anbiya'i kamar yadda jikunan sauran annabawa yana nan a cikin ƙasa innama rufi'at arwahuhum ila Allah ta'ala yanzu kabarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sananne ne yana nan a garin Madina jikin shi na nan a cikin ƙasa ko da yake ran shi yana wurin Allah maɗaukakin sarki ko ba haka ba inda ya mutu shi isa mutawaffika almautu da an gano inda kabarin annabi isa yake ku kun fahimta jama'a wa minha yana daga cikin dalilan da ke tabbatar da ingancin mutawaffika ay qabiduka ila jiwari qauluhu ta'ala fadin Allah da yace wa qaulihim da zancen Yahudawa da suka ce inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryam rasulullah lallai mu mun kashe Isa dan Maryamu wannan manzon nan da ake riyawa cewa wai manzo ne na Allah Allah sai ce wa ma qataluhu ba su kashe shi ba wa ma salabuhu ba su gicciye shi ba walakin shubbiha lahum kamanta musu shi akai wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin min waɗanda suka yi saɓani game da Isa shakka suke game da al'amarin shi malahum bihi min ilmin ba su da wani ilimi game da shi illa tiba'a van sai bibiye wato biye-biyen zato Allah sai ya ce wa ma qataluhu yaqina ba su da yaqinin sun kashe shi bar rafa'ahu Allahu ilai Allah ya ce ai daukakar shi Allah yayya zuwa gare shi wa kana Allahu azizan Allah mabuwayi ne hakiman kuma mai hikima ne gwani ne a cikin dukkanin al'amuran shi don haka malam yace fa qawluhu fadan Allah da yace bar rafa'ahu Allahu ilayhi yubayyinu annahu rafa'a badanahu wa ruhahu da jikin shi da ran shi Allah ya ɗaukake shi ya zuwa sama iz law urida mautuhu da ana nufin annabi Isa ya mutu laqala da cewa Allah zai wa ma qataluhu wa ma salabuhu bal mata ko mun fahimta da kyau jama'a to da bai faɗa haka ba kenan bai mutu ba ko mun fahimta jama'a khamisan dalili na biyar wa minha qawluhu ta'ala wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mawtih wa in min ahli alkitabi kuma babu wani daga cikin ma'abota littafi al-yahud wan nasara in anan bi ma'ana ma annafiya don in taka zo da ma'ana annafiyu wa in min ahlil kitabi ai wa ma min ahlil kitabi babu wani daga cikin ahlul kitabi al-yahud wan nasara illa la yu'minanna bihi qabla mauti face sai yayi imani da shi shi qabla mautihi gabanin mutuwar shi shi shi shi wane jama'a wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi sai yayi imani da shi wa zai imani ahlul kitabi da wa ahlul kitabi zai imani da shi shi wa kenan yanzu ittifaqan الضمير الأول يعود إلى إيسى to abdamiru salifa qabla mautihi kafin mutuwar shi shi annabi isa ko ko shi ahlul kitabi din wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi ay bi isa qabla mautihi shin ana nufin qabla mauti ahlil kitabi ko qabla mauti isa ma marji'u dhamir huna ina ne makomar wannan dhamirin jama'a duk iya lugarka ko duk iya lugarka idan ba ka bi ka'ida ta tafsirin alqur'ani ba ba za ka iya ba idan ka ce abdamiru ya'udu ila aqrabi mazkurin qablahu ƙa'ida ce daga cikin ƙawa'id da ake fassara alƙur'ani da ita wanne wani suna ya fi kusa da wannan bamirin jama'a na'am ahlul kitab wannan fassarar kuma ko ita ce waɗanda suka tafi akan annabi isa ba zai dawo ƙarkin zamani ba suka tafi akan ta kuma fahimta jama'a shi yasa wato hakika lugal arabiyya tana taimaka maka ka fahimci alqur'ani amma ba ita kadai ba kuma fahimta da kyau jama'a malamai suka ce ka'ida idan aka samu dhamir ko dama'ir a cikin aya guda to ka'ida ita ce tauhidu marji'id dhamir tauhidu marji'id dhamir ta yiwu kai masanin larabci baka san mas'alatu tauhidi a cikin lugal arabiya ba mas'alatu tauhid aka ce maka tauhidi tauhidi me ake nufi da tauhidi ba tauhidi tauhidi kaɗai ta Allah ba tauhidi ma'ana tauhidu marji'id damir idan aka samu ad-dama'ir sun zo a cikin aya guda damir fiye da guda to kamata yayi dama'ir din ya zama marji'i din su makomar su ya zama guda ne shine tauhidu marji'id damir ko mun fahimta da kyau jama'a to abin da ya kamata kenan kenan a bisa wannan ka'idar wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi bi Isa kenan qabla mautihi ay qabla mauti Isa dan haka yace fa dhamiru fi mautihi ya'udu ala Isa alayhi salam wa hadha nassun sarihun fi annahu lam yamut da ya mutu to da shikenan waccan magana ta ibnu kathirin da sauran waɗanda suka tafi akan mutawaffika ko munimuka to sai ya zama wato magana daidai mutawaffika a bisa zahiri mutawaffika bi ma'ana munimuka a bisa al-tafsiru bil lawazim ko mun fahimta da kyau jama'a dalili na shida malam yace annal aqwal al-ukhra sauran maganganun guda uku tun daga waɗanda suka ce al-mautu da waɗanda suka ce an-naumu da waɗanda suka ce al'ayar al'ayatu min at-taqdim wa at-ta'khir shine sauran maganganun kenan an gane lam taslam min al-mu'arada basu kubuta daga a ci jaran su ba an gane malam yace fa qawlur rabi' kaga dai maganar rabi'u da yace bacci ake nufi wallazi ikhtara ibn kathir rahimahullah da magana da ibnu kathirin ya fifita ya karkata gareta alladhi ja'ala tawaffi manaman ya sanya ma'anar wannan fassara ta at-tawaffi al-wafa da ma'ana ta bacci la yakhtalifu fi haqiqati 'an al-qawl ar-rajih a haqiqa bai ci karo da maganar da ta firin jaye ba fi annal maqbuda jumlatan cewa wanda aka ɗauke gaba ɗaya ya zuwa sama wurin Allah shine ar-ruhu wal jasadu da ran da jikin duka aka ɗauke ko mun fahimta da kyau jama'a kenan tafsirin ibnu kasir ikhtiyar ɗin shi da ya ce bacci ne ma'ana a tawaffi ma'ana yana nufin bacci ne tawaffi amma dai tare da haka da ran annabi isa ar-ruh da jikin aljasad allah ya ɗauke ya tafi da shi sama kaga ba shi da bambanci da qabiduka wa rafi'uka ilayya ila jiwari kaga a hakika babu bambanci inda aka yi sabani shine fassarar ibnu jaririn Allah ya ɗauke annabi Isa ba a barci ba da rai da gangar jiki fassarar ibnu kasir Allah ya ɗauke Isa da rai da gangar jiki amma a barci kun fahimci bambancin jama'a malam yace illa annahu yukhalifu fi jumlatil qabd halan nawmi kun ji ko ya saba da fassarar ibnu jaririn cewa daukewar shi ya tafi akan a cikin bacci ta faru waladhi yadhhar maganar da tafi zama a fili anna tawaffi kana min ghairi nawmin e ta faru ne ba a barci ba wa zalika li zahiri ayatin nisa saboda zahirin ayar da ta zo a nisa da ya ce bar rafa'ahu Allahu ilai Allah ɗaukake shi yayya zuwa gare shi alma'ida da faɗin Allah da ya ce falamma tawaffaitani tawaffaitani kaga qababtani min ghairi naumin wala mautin malam ya ce wa ammal qawlu maganar da muka fassara muka tafi akanta bi annahu wafatu wato maganar da aka tafi akan cewa wafatu mautin wato mutuwa ake nufi faqad raddahu at-tabari al-imam at-tabari ya mayar da wannan magana yayi mata raddi bi qawlihi da fadin shi da yace ma'lumun annahu law kana qad amatahu Allah azza wa jal lam yakun billadhi yumituhu maytatan ukhra fayatma'u alayhi maytatayn ya Allah azza wa jal إنما أخبر عباده أنه يخلقهم ثم يميتهم ثم يحييهم كما قال جل ثناؤه Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum hal min shurakaikum man yaf'alu min zalikum min shay malan yace wa ammal qawlu bi anna hadha min al muqaddami wal muakhkhar cewa ai wannan ayar akwai at-taqdimu wat ta'khir kwan gaba kwan baya a cikin ta fa innahu la hajata ila al qawli bit taqdimi wat ta'khir ma'a imkaniyati tafsir al aya tafsiran mustaqiman ala asli tartibiha in dai zai yi a fassara ayar a yadda take a tsare a jere to bai kamata a tafi zuwa ga cewa ai ayar akwai kwan gaba kwan baya a cikinta ba ba ana inkari ne game da cewa babu takadimi da ta'akhiri a cikin alkur'ani ba akwai amma fa ba shine asali ba kenan idza yumkin alwusulu ila al-asli falwusulu ila ghairihi khata idan ga asali shine a gudanu a bisa tartibin ayar to bai kamata a kaucewa abin da yake ba asali ba a ce akwai kwan gaba kwan baya a cikinta ko mun fahimta da kyau jama'a jama'a kun ji wannan doguwar tattaunawa da aka yi daga karken karke malam yace wal qawlu bi anna al murada bil wafa al qabd wal istifa هو ما اختاره ابن قتيبة ومكي والواحدي والقرطبي وابن تيمية والرازي والشوكاني والألوسي وغيرهم والله أعلم ما لن يجي wannan magana ta ibnu jarir tabari da ya tafi akanta wanda mu ma akanta muke jama'a mun yi tarjihi mu ma kenan ko da cewa ma'ana ta alwafa shine alqabd wal istifa huwa makhtarahu ibn qutaybah ita ce fassarar da al'imamu ibn Qutaybata dinawari ya zaɓe ta gashi a cikin littafin shi gharibul Qur'ani a shafi na ɗari da shida wa makki haka ita ce fassarar da al'imamu makki ibn talibin al-qaisi ya zaɓe ta a cikin tafsirul mushkil a shafi na arba'in da tara wal wahidi da al'imamu al-wahidi annai saburi a cikin littafin shi tafsirin shi al-wasif a juz'i na farko shafi na ɗari hudu da arba'in da ɗaya والقرطبي دا الإمام أبو عبد الله القرطبي أتكين وتأصل تفسير شي أجزء نهدو شافي نتري دي دي دان الإمام القرطبي ما دي أنبتو وطنن مغنغنو غبا دي يكاوس دقا كركسي يتي والصحيح أن الله تعالى رفعه إلى السماء من غير وفاة ولا نوم كوكم بيمتا دي كيو دما والصحيح أن الله تعالى رفعه أي عيسى إلى السماء من غير وفاة ولا نوم كما قاله الحسن وابن زيد وهو اختيار الطبري وهو الصحيح عن ابن عباس وقاله الضحاك قال الضحاك كانت القصة لما أرادوا قتل عيسى اجتمع الحواريون في غرفة وهم اثنى عشر رجلا فدخل عليهم المسيح في مشكاة الغرفة فأخبر إبليس لعنه الله جميع اليهود هرزوا قركي هريا أنبتشونا أثرنا الإمام أبو بكر ابن أبي شيبة إيه عند أبو بكر ابن أبي شيبة غاشي يكاو كجيك كرنتا أتكين تفسير قرطبي غاشي أتكين واتو أصل جزئنا بير أشافينا دليل همسين دهدو gashi karkashin aya ta hamsin da biyar a suratu Ali Imran kaje ka karanta wannan littafi insha Allah ta'ala وابن تيمية haka wannan fassara ita ce ikhtiyar na ibnu taymiyyah al-harrani Allah madaukakin sarki ka gafarta mishi a cikin majmu'ul fatawa juz'i na 4 shafi na 323 malam yace waqa warrazi ko da imam abu hatim razi a cikin tafsirin shi mai suna mafatihul ghaibi juz'i na 4 shafi na 74 wa shaukani da imam muhammad ibnu ali shaukani a cikin littafin shi fathul qadiri a juz'i na farko shafi na 344 da wal alusi da limamul alusi a cikin tafsirin shi mai suna ruhul ma'ani a juz'i na uku shafi na 171 wa ghairuhum da ma wasu malamai banda waɗannan wallahu alam Allah shi ke da cikakken ilimi jama'a kunji bayan malam ya gama kawo waɗannan sai ya gabatar da wannan fatawar da aka yi wa ibn taymiya aka tambaye shi game da abin da ya shafi annabi isa shine malam ya kawo ta yace qala shaykhul islam ibn taymiya rahimahullahu isa alayhi salam hayyun wa qad thabata fi sahih an nabi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama أنه قال ينزل, ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا وإماما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويدع الجزية وثبت في الصحيح عنه أنه ينزل على المنارة البيضاء شرقية دمشق وإنه وأنه يقتل الدجال ابن تيمية سيتي ومن فارقت روحه جسده لم ينزل جسده من السماء dukkan wanda ran shi ya rabu da jikin shi to ran ba zai sauka daga sama ba malace wa idza uhyiya idan ku aka tashi raya shi fa innahu yaqumu min qabrihi daga kabarin shi zai tashi ba daga sama ba ko mun fahimta da kyau jama'a ka ji quwwatul istinbati jama'a karfin hujja haka limamu shafi'i yace man ta'allama sunnata qawiyat hujjatuhu duk wanda ya koyi sunna sai kaga hujja shi ta yi ƙarfi in ya kafa maka hujja sai ka ji kaman ya sa wani ƙarfe ne ya kafe makoshinka haka ko ka karɓa ka bi ko kuma kai Allah ya isa ka tafi ina fata an gane yawwa ibnu taymiya ce wa amma qawluhu ta'ala inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru fa hadha dalilun ala annahu lam ya'ni bidhalika al-maut Allah ba mutuwa yake nufi ba إذ لو أراد بذلك الموت لكان عيسى في ذلك كسائر المؤمنين فإن الله يقبض أرواحهم ويعرج بها إلى السماء فعلم أن ليس في ذلك خاصية وكذلك قوله ومطهرك من الذين كفروا وقد كان قد فارقت روحه جسده لكان بدنه في الأرض كبدن سائر الأنبياء أو غيره من الأنبياء وقد قال الله تعالى في الآية الأخرى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه فقوله هنا بل رفعه الله إليه يبين أنه رفع بدنه وروحه كما ثبت في الصحيح أنه ينزل بدنه وروحه إذ لو أريد موته لقال وما قتلوه وما صلبوه بل مات فقوله بل رفعه الله إليه يبين أنه رفع بدنه وروحه كما ثبت في الصحيح أنه ينزل بدنه وروحه ولهذا قال من قال من العلماء إني متوفيك دقا كركن كركدي جماعة ما توصلنا إليه abinda muka isa zuwa gare shi game da fassara wannan ayar malamai suka ce ma'anar inni mutawaffika ay qabiduka ay qabid ruhika wa badanika zan dauke ka ranka da jikinka malam yace yuqalu tawaffaitu al-hisaba wastawfaitu wa lafdhu tawaffi la yaqtadi nafsahu tawaffi ar-ruha duna al-badan ولا توفيهما جميعا إلا بقرينة منفصلة wannan magana ka duba ta a cikin majmul fatawa a juz'i na hudu shafi na ɗari uku da ashirin da biyu Allah maɗaukakin sarki ka samu dace wannan aya jama'a tana ɗauke da wasu matsaloli guda biyu a takaice jama'a matsala ta farko ayar na nuna mana Allah maɗaukakin sarki a sama yake idi mutawaffika wa rafi'uka ilayya Allah a sama yake ka karanta tafsirin Jamaluddin al-Qasimi wanda in ban manta ba gobe in Allah ya kai mu zan dan waiwayi waɗannan fawaidin insha Allah ta'ala zan kuma tattauna mana su insha Allah sannan wannan ayar tana nuna mana ashe annabi Isa zai dawo a ƙarshen zamani wannan ita ce aqidar mu kuma shine abin da muka yadda da shi insha Allah ta'ala ijtihadi da malamai suka yi suka yi kure suka ce annabi Isa ba zai dawo ba ba mu tare da wannan ijtihadi na kuskure muna fata Allah madaukakin sarki ka yafe musu Allah ka wato ba su lada na ijtihadi da suka kuskure da suka Allah ka yafe musu waɗanda kuma suke daga cikin mu'tazila da ash'ariya waɗanda suke tafi akan cewa wato annabi Isa ba zai dawo ba to ba mu tare da su jama'a ɗari biyu bisa ɗari jama'a ba mu ba su ina fata an gane mu ba mu yadda cewa kada a ce annabi Isa ba zai dawo ba annabi Isa zai dawo Allah maɗaukakin sarki ka samu dace zan saurara a nan a nemin ishara lokaci yayi Allah ka ba mu ladan abubuwan da muka faɗi na daidai abubuwan da suka faɗo harsunan mu na kure Allah ka yafe mana Allah ka ji malam albani Allah ka yafe mishi Allah maɗaukakin sarki ka sauƙaƙa rayuwarmu ka sauƙaƙa mana wurin fitar rai Allah ka tabbatar da mu akan daidai ka tsare mu daga azabar kabari ka shigar da mu aljanna ka nisanta mu daga wuta zan saurara anan nake cewa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh